أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابير قوة rabi'i thani hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina 1443 wadda ta yi daidai da 20 ga watan 11 shekara ta 2021 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin muqaddimatul iziya na malam abul hasan ash-shadhili wanda kuma muke bin sharhi na ainihin wato littafin fato rabbil bariya na profesa muhammad mansur sokoto hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 72 a cikin wannan littafi 72 ko kuma mun shiga ainihin wato babi na uku inda muka fara tattaunawa akan abin da ya shafi zakka inda muka ji ta'arifin zakka a larabci a isya wato a lugatan a larabci zakka tana nufin kaza sannan a istilahin malamai mun ji cewa zakka ita ce kaza sannan mun karanta wasu daga cikin ayoyin alkur'ani da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da suke nuna shar'antuwar ita zakka din sannan mun karanta wasu daga cikin ayoyin alkur'ani da suka yi magana akan falalar fitar da zakka sannan kuma mun faɗi wasu daga cikin hikimomin shar'anta ita zakka ɗin sannan kuma mun tattauna game da irin uƙubar da allah ta'ala ya yi tanadi ga waɗanda suke hana ainihin wato zakka uƙubar ƙadariya da kuma shar'iyya ko to mun karanta uƙubar da za a yi wa waɗanda suka hana zakka wato uƙuba ƙadariya to shari'iyya kuma shine muka ce na farko shi ainihin wato hukuma za ta ƙwaci zakkar da ƙarfi ba za a jira ba ya hana zakka to hukuma ta fi ƙarfin kowa sai ta karɓa ala tilas sabida hadithin abdullahi dan umar hadithin umirtu an uqatilan nas da kuma wato hukuncin da sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya dauka a gaban sahabbai na yakar waɗanda ainihin wato suka hana zakka wasu daga cikin malamai ma suna ganin za a karbe rabin dukiyar tare da kuma fitar da wato tare da zakkar wannan ukubar wato ukuba za a yi masa ta karbe wani kaso wato rabin dukiyarsa to sannan kuma abu na biyu idan wanda suka hana zakkan ma har sun yi karfi su ma suna da yawa sun ja tinga to kuma shi ma wato hukuma tana da ikon ta shirya rundunar yaƙi a je a far musu a yaƙe su domin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yaƙi waɗanda suka hana zakka to sai mu za mu tashi akan wa amma uqubatu mani'iz zakati fil akhirah wannan uqubar da za a yi wa mutum a duniya mu karanta qala al muallif rahimahullahu ta'ala ya ce wa amma uqubatu mani'i zakati fil akhira amma game da uquba da tashin hankalin da wanda yake hana zakka zai fuskanta a lahira faqad waradat fihi iddatu nususin an samu tuli da tarin nassosi da suka zo akan wannan matsala minha daga cikin irin nusus da suka zo na jan kunne da barazana wa masu hana zakka na irin kalubalen da za su fuskanta a lahira ƙauluhu ta'ala akwai faɗin Allah ta'ala wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون Allah ta'ala ce wallazina yaknizuna dhahaba wal fidda waɗannan da suke taskacewa suna hana zakar zinariya da azurfa suke taskace su suna adanawa suna ɓoyewa a gidaje da bankuna cikin gida da kuma ƙasashen waje wala yunfiquna hafi sabilillah ba su ciyar da wannan dukiya da Allah ta'ala ya azurta su da ita saboda Allah Allah ya ce fa bashirhum kai musu albishir bi azabin da wata irin azaba alimin mai radadi yauma a yaushe ranar da yuhuma alaiha ranar da za a narkar da wannan dukiyar finari jahannama a cikin wutar jahannama za a narkar da ita fatukuwa biha jibahuhum a dinga yi musu lalas da ita a fuskokinsu wa junubuhum da kuyaɓinsu wa zuhuruhum da kuma gadon bayansu haza ma kanastum li anfusikum idan aka ɗana wa mutum wannan dukiyar idan nerori ne haka za a narka su su zama nerorin gidan wutar jahannama idan daloli ne haka za su koma su rikide su zama dalolin wutar jahannama idan pound sterling ne idan euro ne da dukkan nau'o'in kudade idan dabbobi ne za ma mu ji hadithin da ya ce za a shimfiɗe wanda yake hana zakar dabbobinsa kawai a sa su a dinga koro su kawai su ta tattake shi ta ƙarshe tana gama take shi a ita ce kuma za ta fara juyowa ta sake biyowa ta kansa ragowar su biyo ta kansa haka za a yi ta yi har sai kuma lokacin da Allah ya ga dama ya waiwaye shi kafin kuma wannan a yi masa hisabi ko a yi masa hukuma kenan da aka hana zakka ba alkhairi ba ne faman ukali zakati tarahu khairan ya kunu alaika ba'da gadin wa bala ko kun manta baitin ne ba mun yi ba zuhudu faman ukali zakati tarahu khairan hana zakka kana ganin alheri ne ya kuno alaika ba'da gadin ba'da gadin wa bala ko haka malam mai zodi ya ce tashin hankali ne da haka Allah ta'ala ce za a narkar musu da za a narka wannan dukiyar sai kuma a dinga dana musu ita mutum yayi zambure ihu a ce ha za ma kanastum li anfusikum ai kudin ka ne abinda ka taskace ne abinda ka tara ne ba wani abu ba ne sabo dukiyar nan taka da kai dinga jin daɗinta kana murzawa kana kirgawa kana jin alƙalumansu a cikin wayarka kana jin daɗi aka ce fitar da haƙƙin Allah a ciki kai mursisi ka ce ba za ka bayar ba da aka ita ce Allah ta'ala ya ce za a dinga ɗona ɗanɗana musu ita ana ɗana musu ita a goshi a fuska a ɗana musu a kwiɓi ɗana a gadon baya a ce ha za ma kanastum li anfusikum wannan shine abin da kuka ɓoye kuka taskace wa kawunanku fazuku ma kuntum taklizuna dan haka ku dandani irin abin da kuka kasance kuna taskacewa wa an abi hurairah radiyallahu an anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qal an karbo daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yace man atahu Allahu malan duk wanda Allah ta'ala ya bashi dukiya falam kaji Allah ne mai bayarwa ko ba hikima ka bace ba dabara ka bace ba iya neman ka bane kar ka dauka kwazon ka ne Allah ne yake bayarwa akwai wanda ya fi ka himma ya fi ka sammako ya fi ka dabaru ya fi ka shige-shige da kurda kurda wajen neman kwandala amma Allah bai ga dama ya bashi ba da haka abun ba hikima bace jarabawa ce kawai Allah bai a cikin hikimarsa bai kaddara kowa ya zama mai kuɗi ba da sai ya ba kowa amma ya kaddara wasu talaka za su ci gaba da rayuwa duk neman su duk faɗi tashin su haka za su rayu don akwai hikima a cikin talaucin su kuma jarabawa ce wasu kuma Allah ta'ala ya kaddara zai ba su kuɗi ko kaɗan ko da yawa shi wancan an jarabce shi da babu a gayaya zai yi wa Allah wauta da kasassaɓa ya dinga sakin baki yana ganin Allah bai kyauta masa ba ko kuma zai yi haƙuri ya mai da al'amura zuwa ga Allah ya san cewa akwai hikima shi kuma wannan an ba shi a gani zai yi wauta ya yi girman kai ya yi ɗagawa ya dinga ganin ya fi kowa ya dinga ganin ba wanda ya isa ya dinga ganin dabararsa ce da hikimarsa ce ta bashi Allah ta'ala duk ya bar wannan duk jarabawa ce da aka da shi ɗin da babun duk kowanne jarabawa ce domin duniyan nan gaba ɗaya ɗakin jarabawa ne saboda haka da wanda aka jarabce shi da talauci shi sa duk gaba ɗaya Allah ta'ala ce wa nablukum bi sharri wal khairi fitna thumma ilaina turja'un ko ilaina turja'un saboda haka da alkhairin da sharrin da fitina jarabawa ce duka da haka wani sai a jarabce shi da wannan wannan a jarabce shi da wancan kuma kowace jarabawa ce wadda sai an yi jan aiki kafin a cita da haka ba wai rashin ba shi ma sai ka dangana sai ka zama ainihin talaka mai haƙuri mai dangana ba wai samun ba kowa ya dage so yake ya kuɗi saboda a dinga jin maganarsa saboda an raina mutum ba shi da kuɗi saboda kaza saboda kaza wannan yawanci shine saboda mutum ya gina gida mai tsada saboda mutum ya hau mota saboda mutum ka duk za a ga duk manufofin neman kuɗin ba sa wuce haka amma kalubalen dukiyar yaya mutum zai gina lahira ne ta babu wannan a cikin kamus din masu kuɗi galibi kawai dai ya samu kuɗi me hikima me kawai saboda wannan zamanin ba ka da kuɗi kawai a gidan kuma ya yi shawara ba kai wai shine fa hujjarsa kawai ta ya dage ko ha maza ha mata sai ya yi kuɗi kawai saboda ba a kira sa shawara a gidansu kawai so yake ya zama ya zama ya fi karfin habbabansa babansa sai ya dan kira shi ya dan kwantar da kai shi ma ya risina ya yi kaza ya yi kaza to saboda haka wayannan duk ba su bane hikima ka sani cewa duk gabanin su jarabawa shi yasa ka ji annabi ya ce man atahu Allahu malan duk wanda Allah ya bashi kaga shi Allah ne yake bayarwa duk wanda Allah ya bashi dukiya falam yu'addi zakata amma yayi mursisi ya hana zakat dukiyar ya ki fitarwa muthila lahu za a rikidar masa da dukiyar ita dukiyar tasa ce za a rikidar da ita yawmal qiyamati a yaushe ranar alkiyama me za ta koma an an kiɗar da ita za ta koma shuja'an kumurci aqra lahu zabibatan wato aqra mai wani roɗu roɗu ko wani zane zane saboda dafi kawai masifar dafi wani roɗu roɗu ko wani zane zane a kansa lahu zabibatan yana da harshe biyu yudawwaq yudawwaquhu yawmal qiyama rataya masa shi za ya ka duba irin wannan wannan macizin ko sara ɗaya yawa wani wani shikenan ma wani shine sanadiyar ajalinsa to a ina ga a ce a rataya wa mutum kila ba guda ɗaya ba kai ko guda ɗaya ne maciji irin kumurci kuma ma na gidan lahira ko na gidan duniya yanzu maciji tsakanin ka da shi ai sai dai lami sasa ko to ballantana kuma na ainihin wato na na gidan wuta wanda dama can an shirya shi an tanade shi don yi wa waɗanda za su kangare wa dokokin Allah su wa ayoyin Allah biyayya mutsila za a rikidar da dukiyar ta koma wani kumurci wanda yake da wani zane-zane na bala'i da masifa saboda dafi sannan yana da ainihin wato harasa guda biyu yi za a rataya wa shi wannan alhaji za a rataya wa wannan hajiyar za a rataya wa wannan yallaɓai ɗin za a rataya wa duk wani mai kuɗi namiji ko mace za a rataya wa wanda ya hana zakka a rataya masa wannan macijin ranar alkiyama shi kuma macijin ana rataya wa wanda ya hana zakka shi a wuya shi kuma sun ma ya akhuzu bilihizmataihi sai ya carab daidai wajen bakin ba nan ne ya dinga cin tantakwashi ba ba da nan ka dinga zuge cinye kaza ba ka dinga shan laban ka dinga cin daɗi ba bakin ba ne ba da shi ka dinga yi wa Allah gatsali ba kana yi wa talakawa kana gaggaya musu magana to wannan cara gefen baki nan shidik nan mucijin zai kama to yanzu muciji ya sari mutum a hannu ko a kafa ma ya bala'in ballanta na yazo daidai bakin mutum ya sare shi to wannan mucijin nan gurin zai zo kawai ya dinga sara ya carab ya kama gefen bakin mutum ya ane shi da kaihi yana nufin gefen bakinsa mahaɗar bakinsa tanan da tanan shi ne shidik sun ya ƙulu mutum yana tsala ihu yana zinduma kururuwa yana neman agaje ce to kuma ina za ka baba ana kanzuka ana maluka ba wani bakon abu bane dukiyarka ce abinda ka taskace ne ka hana haƙƙin Allah kai murzizi ka hana zaka ita ce da haka a dukiyarka ce ya ba wani abu bane ana kanzuka mucijin zai dinga yi wa mutum magana yana ji ga azaba ga dafi yana ta zuba mutum kuma yana yana yana yi wa mutum irin wato magana wadda za ta sa ita ma tashin hankalinta da bakin cikinta ana saranka ana gaya ma magana kuma magana ba ta sanyaya zuciya ba yana ana kanzuka ni ne taskanka da ka hana zaka ana maluka ni ce dukiyar sun matala hadhihi aya sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayar wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum kada waɗanda suke yin rowa da abin da Allah ya ba su na falala kar su taɓa tsammanin alheri suke shuka a kansu ka ji Allah mai tausayi da sai yi wa mutane shiru ka hana zakka ka je ku haɗu da shi amma duk da haka aka aiko maka ƙur'ani gashi yana ma bayani tun a nan Allah ta'ala ce kada waɗannan da suke rowa su ki bayar da haƙƙin Allah na irin abin da Allah ta daga cikin abin da Allah ta'ala ya ba su ba fa wayensu ba ko dabararsa Allah ya ba su na daga falalarsa wallahi kada su taɓa tsammanin alheri suke shuka wa kawunansu bal ba alheri ba ne huwa sharrun lahum sharri ne gare su sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyama za a yi musu sakandami da abin da suka kasance suna yin rowa da shi ranar tashin alkiyama walillahi mirasu samawati wal ard wannan shirman duniyar nan nahnu narithu al arda wa man alaiha wa ilaina yurja'un duk gaba ɗaya duk abin da kake kallo ba abin da zaka tafi da shi cikin kabarinka ba kai kaɗai ba yanda ka zo duniyar haka Allah zai gaje duk abin da ke cikinta shi sa Allah ta'ala ce walillahi mirasu samawati wal ard kaga kayan gado na sammai gaba daya wal ardi da ƙasa da Allah shi zai gaji kayansa dama nasa ne Allah ya ce wallahu kuma Allah bima na khabirun mai cikakken sani ne mai kuma ba da labari ne akan abin da kuka aikata yana sanar da abin da kowa yake yi ka gama duk abin da kake ka gama dabarun ka gama zillan amma dai ba za ka ki mutuwa ba ko dole akwai ran da mala'ika zai kama ziyara ya ziyarce ka kuma zarar ranka ko akwai ran da za a je a kwantar da kai a kabarinka ka san duk motocin nan ba da su za a dura ka ba ka san duk gidajen nan alkaluma duk gaba ɗaya sun koma na magada kuma yanzu kila ma kana can a kwance ana ta rigima wani ko kai shi ba a yi ba mun sha ba da wannan misalin shi sa ina ga yawan maimaita wannan in kai wa kanka mugunta kai wa kanka mugunta kar ka taba tunanin ka ki wa kanka alheri wai sai ka mutu ƴaƴanka ko matanka su ma ba mai son ka fiye da kanka in kai wa kanka keta kai wa kanka duk mai son ka to fiye da kanka ne kai ya kamata ka shuka alheri ka yi abin da ƙilan 'yan bayan in suka zo alabashi 'ya'yanka su ƙila in Allah ya taimake ka su tausaya masu ci gaba da ɗorawa daga alherin da ka fara amma kaƙi kaƙi taimakawa kaƙi fitar da haƙƙin Allah kaƙi taimakon 'yan uwanka kaƙi taimakon makota kaƙi ba mai amfana dukiyarka cikin al'ummar musulmi kawai daga kai sai kanka sai 'ya'yanka sai matanka wani su kansu wallahi uku ba suke sha in ka je gidansa shi kadai ke shan gara basa sai ke ainihin walkajaminsa amma wallahi a gidan ma ka ja bushe shi yasa wani za ka in ka je gida waya ga wani mai gidan abincinsa daban ba wai na larura bane kawai su su din ne shi shi ne ba shi yake samowa ba akwai wanda wallahi naman in aka wallahi ya ga guda nawa aka zuba mara wallahi in aka makwauro ya dinga sababi su sauran yaran kowa za a jajjefa makwaya daidai ita ma wadda ta yi wahalar ta dafa za ta yi kokari ta zuba kwaya biyu amma wallahi shi ya fi san duk loma ya haɗo da nama in ko ba haka ba sababi ya abu وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كربو دقى أبي هريرة الله يكارى مسيدا يتي منزل الله صلى الله عليه وسلم يتي ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته babu wani ma'abocin dukiyar da baya ba da zakata illa uhumiya alaiha fi nari jahannam face sai an narka wannan dukiyar ranar tashin alkiyama a cikin wutar jahannama fayuji alu safa'iha a mayar da ita takaddu fatukuwa biha jambahu a dinga yi man lalas ana ɗana masa ita a fuskarsa a- a- a go- wato jambahu a kuyaɓinsa wa jabhatahu da goshinsa hatta ya hukuma Allahu baina ibadi haka za a yi tai masa har zuwa lokacin da Allah zai gama hukunci tsakanin bayinsa fi yaumin a wani yini kana miqdaruhu 50 alf sana yini guda ne amma gwargwadansa shekara dubu hamsin yanzu a ce sai an gama wannan yini guda daidai yake da shekara dubu hamsin a ce wannan shekarun za a yi ta ana can ana ta yi wa wannan bawan Allah ana ta gana masa wannan azaba wai kuma sai an yi wannan sun mayura sabilahu sannan kuma a ga ina ne ina ce hanyarsa ina ce makomasa imma ilal janna wa imma ilal nar ko dai zuwa aljanna ko zuwa wuta wa ma min sahibi iblin manzo Allah ce babu wani mai dukiyar raƙuma la yu'addi zakatahu da yake kin ba da zakar raƙuma illa buɗiha laha biqa'in karkarin face sai an buɗa wato wani guri buɗiha an gane ko face ma'ana an buɗe wani guri an buɗa shi biƙa wuri ƙarƙarin wato fili fallau da ba tudu ba kwari shi kuma a shimfiɗe fuskarsa a kan wannan gurin ka aufara ma kanat tastannu alai su kuma dabbobin za su zamanto sun ƙara girma sun ƙara ƙiba fiye da yadda suke a da a duniya to kullama mada alaihi ukhraha ruddat alaihi ulaha kawai umarni Allah zai ba su yace kawai gashi a kwance an yi flat da shi a irin wannan kasar su kuma ga sanan sun zama kintin kintin a ce kawai raƙuman nan su zo kawai su yi ta dabdala a kansa lokacin da na ƙarshen ya kai ƙarshen kullama mada alaihi ukhraha duk lokacin da na ƙarshen ya gama bin a kansa ruddat alaihi ulaha sai kuma a dawo masa da na farkonsa a kansa na ƙarshen yana gama tafiya kuma na farko yana ƙara dawowa haka za a yi ta yi masa hatta ya hukuma Allahu bai na ibadi har zuwa lokacin da Allah zai gama hukunci zai yi hukunci tsakanin bayansa fi yawmin kana miqdaru 50 alf sana a wani yini da gwargwadonsa shekara 50 thumma yura sabila sannan kuma daga nan a ga ina ce matafiyarsa imma ila aljannati wa imma ila nar ko dai aljanna ko wuta wa ma min sahibi ghanamin babu wani mai dukiyar tumaki da awaki la yu'addi zakataha da baya bada zakka illa butiha in ka koma can ƙasa ya faffassara waɗannan kalmomin na buɗiha bari mu gama karanta hadisin yace illa buɗiha laha biqa face sai an buɗe wani guri wanda yake karkarin ba tudu ba kwari shi kuma a shimfiɗe shi a wannan gurin ka aufara ma kanat wato dabbobin za su cika su girma fiye da yadda suke fata da'uhu bi azlafiha wannan dabbobin za su dinga tattake shi da kofatunsu watan ɗahuhu bi ƙuruniha su dinga sokarsa da ƙahonninsu laisa fiha ƙasa babu mai lankwasashen ƙaho a wannan ranar wala jalha ba mara ƙaho ma ko da a cikin dabbobinsa akwai mara ƙaho ranar Allah ta'ala zai hudo mata da ƙahonta in akwai wadda ƙahonta ya lankwashe Allah zai miƙar da shi a wannan ranar kullama mada alaihi ukhraha duk lokacin da ta ƙarshen ta gama bi ta kansa ruddat alaihi ulaha sai a dawo da ta farkon kansa hatta ya hukuma Allah baina ibadi har zuwa lokacin da Allah zai yi hukunci tsakanin bayansa fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana a wani yini da gwargwadonsa shekara 50 mimma ta'udduna daga irin lissafin ku da kuke kirgawa thumma yura sabila sannan kuma a ga makomarsa imma ila aljannati wa imma ila nar ka duba lamba ta ɗaya buɗiha a yi ulkiya wato ulkiya ala wajihi za a kifar da shi a kan fuskarsa kama fi riwayatul bukhari ya khubatu wajahuhu bi akhfafiha wato ya khubatu wajahuhu za a dinga bi ta kan fuskarsa bi akhfafiha da kofatunsu wakila la yahtassu wajhu wa la yahtassu bil wajhi wannan butsihan ba wai ya keɓanci iya fuska ba ne ba fuska kawai za su dinga taka ba li'anna albatha domin kalmar albathu ma'anaha albastu wal maddu shimfiɗe abu shi ake nafi da butsiha faqad yakunu ala wajhihi aw ala zahari da haka zai iya zamantowa an buɗe fuskar ta ya faɗi an buɗe gadon bayan nasa shi ma ya yi faɗi don su ji daɗin tattaka shi wa min husummiyar bataha don haka ma ake kiran bataha makka ake kiransa ake kiranta bataha sunan wannan gurin bataha limbi sati ya saboda guri ne shimfiɗaɗɗe walqa da aka ce biqa'in karkarin to kalmar alqa'u almustawiya almustawi alwasi gurin da yake daidaitacce ba tudu ba kwari sannan mai faɗi min al'ardi a ban ƙasa ya aluhu ma'us sama wanda ruwan sama ya kan bi ta kansa ya kwarare fayumsikuhu ko kuma ruwan sama ya rike shi qala al-harawi wa jam'uhu qi'atun wa qi'an jam'in wannan alqa ko dai ka ce qi'atun ko kuma qi'an mithlu jarin wa jira wa jiran wal qarqar sai kuma qarqarin da aka ce qarqarin al mustawi shine madaidaicin guri ai min al ardi kasa daidaitacciya al wasi mai fadi kaman kaga da qarqarin da qa din duk guri ne wanda ke mai fadi sannan ba tudu da kwari wa huwa bi fatil qafain zaka yi wa qafin din guda biyu fataha qarqarin al minhaj sharh sahih muslim lin nawawi ka duba minhaj sharhi na sahih muslim na imam nawawi mujalladi na biyu shafi na 50 da ainihin wato hudu sai gaba ta biyu az-zilfu lil baqar wal ghanam waz ziba kofato wato larabci yana da fadi in ka ji az-zilfu to kofatan saniya da na tinkiya ko akuya ko na barewa shi ake kira zil wa huwa munshaqqun min min alqawa'im wal khub wato wannan kuma munshaqqun min alqawa'im daga ƙaurinta wato aka ciro wannan kalmar ta azilfu wal khuf lil ba'ir in kuma kaji an ce al khuf to shi kuma sawun raƙumi kenan ma'ana wato kofatar raƙumi wal qadam in kaji an ce qadam kuma lil adami wannan na dan adam kenan sawun dan adam walhafir in ka ji an ce alhafir lil faras wal bagal to shi kuma kofatan doki da na alfadari wal himar da na jaki shi ake kira alhafir da haka ba za ka kira na raƙumi hafir ba na fata an gane shi ma dai ka duba alminhaj sharhu sahihu muslim a nawawi mujalladi na biyu shafi na hamsin da biyar sai akwai kalmomi guda biyu alƙasa almultawiyatul karnain mai lankwasashen ƙahonni ita ake kira alƙasa sai aljalha aljalha allati la karna laha ita ce wadda ba ta da ƙaho al'aƙasa ko ba ƙasa ba al'aƙasa haka ne yawa ƙasa ita ce wadda take multawiyatul ne wato mai lankwasashen kashi ƙaho mata shari'atin zaka ita wannan ibada ta zakka wai yaushe aka shar'anta ta asahul aqwal zance mafi inganci cikin zantuttukan malamai annaha furidat bi makka zakka an farlanta ta tun ana garin makka thumma quddirat ansabuha sannan aka kaddara aka faɗi takadiri gwargwadon nisabin zakka din wa buyyinal mustahiquna laha kuma aka yi bayani da fashin bakin waɗanda suka cancance ta wanda za a ba zakka wal amwalu zakawiyya da kuma dukiyoyin ma da ake fitar musu da zakka fil madinati to wannan sharhin da fashin bakin shi kuma a madina aka yi amma shar'anta zakar a makka ne amma kaso nawa za a bayar zakar suwa za a ba zakar da wace dukiya da wace dukiya ake ba zakar ake fitar da zakka a ciki wannan duk an yi shi ne a garin madina ka koma cikin asharhul mumti mujalladi na shida shafi na sha biyar alaman tajibu zaka to wai zakar na akan wata wajaba qala al-musannif tajibu ala al-hurr al-muslim dhakaran kana aw untha saghiran aw kabiran aqilan aw ghayra mala yace zakka fa tana wajaba akan da musulmi namiji ko mace yaro ko babba mai hankali ko waninsa wannan zakka tana wajaba akan waɗannan da haka in mutum ɗa ne ba bawa ba musulmi ne ba kafuri ba namiji da mace ƙarami da babba mai hankali da waninsa to duk wannan zakka tana waje ba kansu in suna da abin zakka zakar al-musannifu rahimahullah shartain profesa yake ce mana wato mawallafin littafin iziya ya ambaci sharuɗa guda biyu yajibu tawaffuruhuma wanda wajibi ne a cika su fi sahibil mal ga duk wanda yake ma'abocin dukiya litajibu zakatu alaihi dan zakka ta zama wajibi a kansa in bai cika waɗannan sharuɗan ba to zakka ba za ta zama wajibi a kansa ba wahuma sharuɗan su ne alhurriya yanci ya zama ɗa ne ba bawa ba fala tajibu zakatu alal abdi zakka ba ta zama wajibi akan bawa li'annahu la yamliku domin bawa baya mallaka kai da kaya duk mallaka wuya ne duk na mai gidansa ne da haka shi karan kansa property ne na mai shi abi da haka ballantana shi ma bai mallaki kansa ba ballantana ya mallaki wani abu da haka da shi da dukiyarsa duk ta mai gidansa ce li'annahu la yamliku saboda shi bawa baya mallaka bal huwa nafsuhu mamlukun shi karan kansa mallakarsa ake mulki ne shi karan kansa li sayyidihi ne mai gidansa ma amma malaka tare da duk abin da ya mallaka qala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ba'a abdan duk wanda ya sayi bawa lahu malun kuma bawan yana da dukiya fa maluhu lillazi ba'ahu to dukiyar ta wanda ya siyar da bawan ce illa an yi shitari ɗalmubta'u sai fa in mai siyan bawan ya sa sharaɗin cewa da abin da bawan ya mallaka ya siya aga ba a magana da shi bawan kenan bawa ne mai kuɗi ne sai ka zo mai shi zai sai da shi to in ya siyan ma da shi ba wani sharaɗi da kuka yi to in zai tafi dai zai kakkarɓe properties da komai baka bawa bawa ka siya ka siya abin da ya mallaka ba an gane ko sai dai ka sa sharaɗin cewa to ba wannan fa na siye shi da abin da ya mallaka to kaga farashi zai canza kenan ko wannan hadithi imam al-bukhari ya roto shi hadithi na 2379 imam muslim hadithi na 1173 wa an ibn umar radiyallahu anhu ma qala yace laysa fi mali al-abd zakatun hatta yu'taq wato babu zakka a cikin dukiyar bawa har sai an yanta shi amma matukar yana nan a bawa to babu zakka a cikin dukiyarsa wannan yana cikin sunan albayhaqi mujalladi na hudu shafi na 108 sanadinsa kuma sahihi ne ka duba al-irwa mujalladi na uku shafi na 252 sharadi na biyu al-islam musulunci fala zakata alal kafir ijma'an babu zakka akan kafiri ko yafi kowa kudi a duniya wannan ijma'in malamai ne li'annaha ibadatun mutahharatun domin ita zakka wata ibada ce mai tsarkake mai yinta wal kafiru la tuhurata lahu shi ma dama ala kufrihi matukar yana kan kafircin sa ba abin da zai tsarkake shi abin da zai tsarkake shi kawai musulunta in ko bai musulunta ba wata aiki ba wani aikin da'a ko wata nagarta da zai da za ta tsarkake shi na fata an gane domin dattin shirkar nan ya kai matuka baya wankuwa abinda kawai ke wanke dattin shirka tauhidi wallahu azza wa jalla qal fil kufar ubangiji mai girma da buwaya ya faɗa akan kafirai yace wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum ba wani abu bane ya hana a karbi ciyarwarsu a karbi dukkan abin da haka wani red cross ta kai tallafi guri kaza su suke sun kai magani sun kai abinci sun kai duk tallafin da kafiran nan suke bayarwa wato Allah baya so abinda kawai yake so su ce la ilaha illallah su musulunta kawai amma sun fi kowa jin kai sun fi kowa kai gudunmawa sun fi kowa tausayi mai kudin duk duniya ma shine wani lokaci wasu ya raba dukiyar ta sai ce ya ba wa mutane iri kaza a ji a ta wannan fasayun fi kuna sun matakuna alaihim hasaratan sun mai gunabun wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura an fahimta ko da haka Allah ta'ala ce ba wani abu bane ya hana a karɓi dukkan abin da suke na ciyarwa na tallafi na gudunmawa da suke bayarwa da dukiyoyinsu illa annahum kafaru billahi laifinsu saboda sun kafircewa Allah wa bi rasulihi sun kafircewa manzon Allah wala ya tuna salata kuma ba sa zuwa gurin sallah illa wahun kusala sai suna cikin kasala suna cikin lalaci in aka ce su sallah to suna ganin wani jan aiki ne suna yin abin da ya fi sallah wahala amma ita sallah ce kasala ba za su iya yi ba wala yunfiquna ba sa ciyar da dukiyarsu illa wahum karihuna sai ala tilas fala da'iya li ilzamihim biha da haka babu wani dalili da zai sa a tilasta musu ba da zakka ma dama anna Allah azza wa jalla matukar Allah mai girma da buwaya a alana ya bayyana annahu la yaqbalu ha ba zai karbe ta ba to tunda ba zai karba ba za a takura musu a ce su bayar me amfanin ba da tunda ba za a karba ba wa sarraha al-musannifu mawallafin littafin iziya ya bayyana qarara bi annahu la yushtaradu adh-dhukuriyatu wal bulugu wal aqlu amma ita zakka ba a sharɗanta sai mutum ya zama namiji ba ba a sharɗanta sai ya balaga ba ba a sharɗanta sai yana da hankali ba amma sharaɗi ne sai ya zama ɗa sharaɗi ne sai ya zama musulmi amma ba sharaɗi ba ne sai ya zama baligi ba sharaɗi ba ne sai ya zama namiji ba sharaɗi ba ne sai ya zama mai hankali amma zukuriya amma game da mazakanci ya zama namiji fala tushtaradu bil ijma wannan ba sharadi bane ijma'in malamai sun tafi akan ba a sharɗanta sharadin zakka sai mutum ya zama namiji ba bal tajibu zakatu bal ma zakka tana wajaba fi malil mar'ati a cikin dukiyar mace kama tajibu fi malil rajul kamar yadda zakka take wajaba a cikin dukiyar namiji akan aka samu alaja ita ma za ta bada zakka ina fata an gane aka za ta bada zakka kamar yadda shi ma alaji yake bada zakka to ita ma za ta bada zakka fa innal adillatan lati tujibu zakat domin dalilin da ya wajabta zakka din inna ma khutibatil mu'minin kawai an yi magana ne da mu'minai gaba daya dalilin da ya wajabta zakka yayi magana ne akan mu'minai wal rajul wal mar'a fi zalika sawa dan haka a wannan maganar da aka yi akan zakka da namiji da mace duk ɗaya ne na fata an gane da namiji da mace duk ɗaya ne yanda namiji in yana da dukiyar da ta kai nisabi ta cika sharuɗa zai fitar haka ita ma mace za ta fitar wa ammal bulugu wal aqalu amma hankali balaga da hankali fakhtalafa ahlul ilmi fi mali sabiyi wal majnun to akan dukiyar yaro da dukiyar mahaukaci to anan ne malamai suka karu juna sani suka tattauna ala ne suka yi maganganu guda biyu mashuhurai ne kuma kowane kauli ya shahara alqaulul awwal kauli na farko annas zakata tajibu fi mali sabi wal majnun malamai kashi na farko suka ce lalle zakka ta wajaba a dukiyar karamin yaro da kuma mahaukaci ko da mutum ainihin wato jariri ne in an mutu an bam yana ya gaji dukiya mai yawa za a fitar masa da zakka in ta shekara ta kai lokacin fitarwa za a yi lissafi a cire zakkar duk da cewa mai ita yaro haka mahaukaci ko da mahaukaci ne tuburan yana gidan mahaukata amma fa yana da dukiya a duk shekara za a yi lissafi a fitar da zakka wannan shine kaulin malamai na farko wa hadha qaulul jumhur kuma wannan shine ra'ayin malamai mafi yawa shine ra'ayin jumhur wa huwa qaulu umar kuma wannan shine ra'ayin sayyidina umar wa ibnuhu da ɗansa abdullahi dan umar wa ali kuma wannan shine mazhabar sayyidina ali wa aisha wannan ita ce matafiyar na aisha wa jabirun da kuma jabir dan abdullahi radiyallahu anil jami wa lam yurwa an ahadin min as-sahabati khilafun ba a ruwaito wani sabani ba daga mutum ɗaya cikin sahabbai lahum da aka jingina zuwa gare su min ɗariƙin sahiha ta wata hanya ingantacciya cewa sun saba akan haka ka koma cikin almajmu linnawawi mujalladi na biyar shafi na 329 da kuma sunan albayhaqi mujalladi na hudu shafi na 107 da majmu'ul fatawa mujalladi na 25 shafi na 17 da kuma asharhul mumti' libn uthaymin mujalladi na 6 shafi na 26 wa hadha alqawlu wannan qaulin nasu mabaniyun an gina shi ne ala annan nususal mujiba akan cewa nassosin da suka wajabta lizzakati suka wajabta zakka innama hiya nassoshi ne da suka yi magana kawai fi malil aganiya mutlaqan akan dukiyar mawadata mutlaqan ba kaidi an gane duk nassosin da za ka ɗauko wanda suka yi maganar zaka sun yi magana ne akan dukiyar mawadata kawai ba a yi ƙaidi ba ba ce banda dukiyar yaro ba ba ce banda dukiyar mahaukaci ba duna stithna'in lissabi wal majnun ba tare da an togace dukiyar yaro ko mahaukaci ba wal maqasudu minha kuma dama ita manufar zakka ko ta dihirul mal ai tsarkake dukiya ce dukiyar da ba a cire zakka kazamar dukiya ce ta kazanta ta mugusta to in ku ta kazanta ta mugusta albarkar ta zai wahala domin hikima daga cikin hikimomin zakka Allah ya shar'anta ta don ta tsarkake wa mutane dukiya daya wa muwasatul fuqara da kuma rage radadi wa talakawa rage wa talakawa radadi akalla a shekara wata goma sha biyu a ce zauna ka yi lissafi ga wani can a wata goma sha biyun nan kila bai rike dubu goma sha biyu ba tasa kyankyan a lokaci da a ce ga ta ya rike ta naira dubu goma sha biyu tasa ce ba bashi ba komai tasa ce wani a shekarar bai rike ba aka ce zauna ka yi lissafi a ciki dan cire wani abu ka bashi mai dubu goma mai dubu ashirin mai dubu hamsin mai dubu ɗari gwargwadon kowa da irin nauyi da matsalolin da aka ga za a bashi zakar da ta dace da yanayin bukatarsa wannan dan a rage a rarrashi talakawa kuma rage musu raɗaɗi to kaga kenan in har wannan shine fikihun zakka to ai kaga har dukiyar yaro da kuma mahaukaci ita ma duk ta shiga ciki wa malus sabi wal majnun qabilun lidhalika dukiyar yaro da mahaukaci ita ma za ta karbi wannan za a tsarkake ma dukiyarsa sannan kuma za a rage wa talakawa raɗaɗi da ita alƙaunin tsani ƙauli na biyu su ne malaman da suka tafi akan annahu la tajibu zakatu zakka fa ba ta wajaba fi malihima a dukiyar waɗannan ainihin wato mutane guda biyu da yaro da kuma mahaukaci imma mutlaqan aw fi ba'd al-amwal ko dai mutlaqan a duk dukiyar da suke da ita aw fi ba'd al-amwal ko kuma wasu daga cikin dukiyoyin ma'ana sabanin na malamai wannan sun tafi akan cewa babu zaka a dukiyar yaro da ta mahaukaci ko dai kowace irin dukiya ko kuma a'a sun yi togaciya wasu daga cikin malamai cewa masu wannan kaulin kenan wasu sun ce banda wasu daga cikin dukiyoyin waɗannan yaro ko mahaukaci shine ma'ana imma mutlaqan aw fi ba'd al-amwal ko dai mutlaq gaba ɗaya dukiyar yaro kowace iri ce da dukiyar mahaukaci kowace iri ce ba zaka a cikin ta ko kuma a'a wasu daga cikin dukiyoyin mahaukaci ko na yaro ne babu zaka a cikin su wa hadha qaulul hanafiya wannan ko shine mazhabin wato hanafiya wa huwa marwiyun an ba'd salaf kuma wannan kauli ne da aka ruwaito shi daga wasu cikin magabata wa hujjatuhum to me tace hujjar wannan malamai masu mazhabi na biyu suka ce anna zakata ita zakka ibadatun ibada ce to idan ku ibada ce yushtaradu fiha niyyatu an sharɗanta niyya a cikinta wasabiyu in ku an sharɗanta niyya ƙaramin yaro wal majnunu da mahaukaci la ta tahaqqaqu fihi ma wannan niyyar ba ta tabbata a tattare da su yaro bai ba san ina ka ce yanzu yayi niyya wannan za a cire yaro za a cire ma zakkar dukiya kai niyya to ballantana shi kuma wancan sha tara an fahimta wa annaha takalifun suka ce kuma ita zakka takalifanci ne nauyi ne shari'a ta dora wa mutum to su kuma wannan da yaro da karamin da mahaukaci wa kada saqata anhuma ai su kuma takalifi an sauke ya faɗi da kansu ba takalifanci akan yaro ba takalifanci akan mahaukaci wa li'annaha tuhuratun min adh-dhunubi sannan ita zakkan nan tana tsarkake zunuban mutum ne wa huma la dhanba alaihima to in haka ne su ko ba su da wani zunubi yaro karami ba shi da zunubi mahaukaci ma ba shi da zunubi to don me yasa za a ce wani sai an cire zakka a cikin dukiyarsu tunda daga cikin hikimar cire zakar dan a tsarkake su daga zunubai to su ba su da zunubin ai haza wannan kenan ma adam istita'atihima lil istithmar banda wannan kuma sannan akwai kuma rashin ikon su na su juya dukiyar ba su iya juya ta ba fayajibu tawfiru malahuma kuma wajibi ne a yawaita dukiyar tasu in aka ce za a dinga tunda ba sa iya juya ta in aka ce a ajiye ta a dinga cire zakatu sai ta kare dan haka fayajibu tawfiru malahuma wajibi ne ma a yawaita dukiyar tasu min ajali zalika saboda hakan saboda a dinga jujjuya ta wannan magana tana cikin almuguni na ibnu qudama mujalladi na biyu shafi na 622 da kuma almajmu na imam nawawi mujalladi na biyar shafi na 329 da kuma muhalla bil athar mujalladi na biyar shafi na 205 warrajihu to mun ji kaulin malamai mun ji ra'ayin jumhur mun ji kuma ra'ayin waɗannan ko to malam zai tarjihi sai ce warrajihu zance mafi rinjaye a cikin zantuttukan nan guda biyu huwal qaulul awwal shine qaulin malaman can na farko aljumhur kenan li quwwati adillati saboda karfin dalilin da ke tattare da wadancan wa huwa alladhi dhakarahu almusannif kuma alhamdulillah shine ma abinda mai iziya ya ambata anan wallahu a'lam zakatun naqadain zakar annaqadain wato annaqadain shine al-dhahab wal fidda zinare da azurfa qala al-musannif فنصاب الذهب نصاب زيناري عشرون دينارا شنو ديناري عشرين ونصاب الورق نصاب أزرفا مئتا درهم درهم دربيو والواجب في ذلك kuma abin da yake wajibi na zakka a cikin zinaren da ya kai ashirin ko azurfar da ta kai ɗari biyu to abin da yake na wajibi na zakka a ciki shine rubu'ul ushiri rubu'ul ushiri rubu'ul ushiri shine ɗaya bisa hudun ɗaya bisa goma one over forty kenan ɗaya bisa hudun ɗaya bisa goma a kasa goma a ɗau ɗaya ɗayan ma a kasa hudu a ɗau ɗaya shi ne rubuwar oshir an gane yauwa in mutum yana da wannan sai ya kasa goma sai ya ɗau ɗaya saura nawa tara sai ya ware tara wannan guda ɗayan sai ya fasa shi hudu kashi uku a cikin hudun sai ya haɗe da taran can ita ce tasa wannan ɗaya bisa hudun ɗaya bisa goma shi aka ce ya sauwa talakawa ba fata aka yi shekara mutum ya raba dukiyarsa biyu ya ba talaka rabi ba duk wannan karayar da ake ta yi ba ce aka yi kuma mutum ya kasa uku ma ya ba da kashi ɗaya ba kaji ɗaya bisa hudu na ɗaya bisa goma shine abin da mutum zai bayar to amma za ga wani ɗaya bisa hudun ɗaya bisa goma na ai kuɗi ne mai yawa saboda shi ma mai yawa aka bashi shi to ya zai bakin ciki an kan fito mai da yawa kuma dan an ce ya sauwa talaka da yawa mai na bakin ciki na fata an gane to abin ne za a ga yaƙi ne sai mutum ya yi da gaske allah ya samu dace an gane rubul ushir ko to shi sa dan a gane cikin sauƙi kawai sai a ce ɗaya bisa arba'in shi ne zai baka wannan ɗaya bisa arba'in ka kasa arba'in dukiyar kawai ka ba da kashi da ya fi kila a yi wannan dogon abin nan ɗaya bisa hudun ɗaya bisa goma wani sai ya zama confused kawai in dai ya kai nisabi sai ka yi divide by 40 kawai ka cire kashi ɗaya ka bayar idza balaga kuma ita ma wannan ɗaya bisa arba'in ɗin idza balaga haulan kamilan idan ta kai shekara guda cikakkiya wa kana milkan kamilan kuma ta zama mallakar ka ce cikakken mallaka ba haɗin gwiwa ba ne ba gurub ba ne an fahimta ba gurub kuka yi ba wannan ya kawo wannan ya kawo a takace in wa gurub ɗin kuka hada to kai naka in aka ware ya kai nisabi to sai ka cire zakka na fata an gane yawa in naka kai kai kaɗai ya kai nisabi in ko a wane yana da dubu ɗari biyu a ciki wane yana da ɗari uku wane yana da naira dubu ɗari biyar wane ɗari takwas ce tasa mai babban jari a ciki shine mai miliyan ɗaya har yanzu duk ba mai zakka a cikin ku ko da ta shekara tare da cewa an hahaɗa kila kuɗin ya kai miliyan uku ko miliyan biyar ko wani mai kama da haka amma ba zakka saboda group ne na wajen mutum biyar ko mutum goma kuma kowa in an ware masa shiya ɗinsa bai kai zakka ba to ba zakka duk a kansu su zu duka ba za a ce a'a to a haɗa su su duka tunda kuɗinsu ya kai miliyan biyar su fitar da a'a sharaɗin zakka sai ya zama naka kai mallakarka ba bashi mallakarka ya kai wannan na fata gane shi sa sai ya zama milkan kamilan akwai wanda za ka gan shi yana da miliyan biyu amma ana bin sa miliyan biyu wannan miliyan biyun ba ta saba ce ba milkan kamilan an fahimta yana da naira miliyan biyu amma kuma kudin da ake bin sa ya kai miliyan biyu ba zakka a kansa saboda bai da kosisi an fahimta bai da kudi zakar al-musannif huna ashurut malam anan ya ambaci sharuɗa allati yajibu tawaffuruha wanda wajibi ne a cika waɗannan sharuɗan filmali akan dukiya hatta ta jibu fihi zakatu har dai a kai lokacin da zakka za ta wajaba a cikin wannan dukiyar wahiya talafatun kuma sharuɗan guda uku ne sai sun cika in aka samu ɗaya bai cika ba to ba zakka a kan mutum na farko an ya bulugan nisabu nisabun ya zama ya kai wa huwa fin naqadain ma zukira in abin da mutum yake da shi na dukiya zinare ne da azurfa to kaji abin da aka ambata ma in zinare ne sai ya kai ishiru na dinaran idan warik azurfa ce sai ta kai mai ata dirhamin zinare sai ya kai ashirin azurfa sai ta kai ɗari biyu in ita ce da kudin in naira ce kuma za mu tattauna akai akwai maganar naira dala pound star waye waye duk za mu tattauna su a can gaba yanzu ana maganar zinare da azurfa ya zama ita ce arzikinka shine dukiyarka to in dai kana da abin da za mu ji kuma wannan ishiru na dinaran din gram nawa ne wannan mi'ata dirhamin din gram nawa ne yake bada mi'ata dirhamin duk malam zai gaya mana wasu ya a fi kulle sinfin nisabuhu wato bayani zai zo nan gaba game da kowane nau'i za a gaya ma nisabinsa wata hadidun nisab shi kwa iyakance nisabi ba wani malami ba ne ko wata hukuma ko wani wanda ya ga dama kawai zai iyakance nisabi ya ce ko kuma shi mai kudin kawai ya ce a shi fa gaskiya zakar da ba zai ba da zakka ba sai kudinsa ya kai kaza a'a iyakance dukiyar da za ta kai nisabi a fitar da zakar ba a hannunka yake ba ba a hannun kowa yake ba amrun tauƙifi al'amari ne na sai yadda shari'a ta ce tauƙifi ne bayyana hu rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kuma yayi bayanin nisabun nan fi kulli sinfin a kowane sinfi ko kowane nau'i na dukiya a tamma bayanin cikakken bayani fafi sai haini anhu sallallahu alaihi wasallam a cikin bukhari da muslim daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa fi ma duna khamsi awaqin min alwarqi sadaqa babu zakka a cikin azurfar da bata kai ukiya biyar ba ukiya biyar dinnan kuma shine dirhami 200 to in dai mutum yana da dirhami 199 ba zakka saura nawa ya cika saura ɗaya ba zakka in kuma mutum yana da dirhami 200 daidai amma ba su shekara ba ba zakka na fatan gane wannan hadisi imam bukhari ya roto shi hadisi na 1484 imam muslim hadisi na 979 bari mu gaggauta an ce lokaci yayi wa fi sunan an ali na radiyallahu an an nabi sallallahu alaihi wasallam in kanat laka mi'ata dirhamin annabi sallallahu alaihi wasallam ce in kana da dirhami 200 wa hala alaiha alhaulu shekara ta kewayo akan wannan dirhami 200 fafiha khamsatu darahim gaba ɗaya abinda ake so ka fitar na zakka dirhami biyar a cikin dirhami 200 fitar da dirhami biyar shine 1 over 40 din walaysa alayka shay'un babu komai a kanka yani fi zahabi yana nufin in kana da zinare hatta ya kuna laka 20 dinaran har sai ka mallaki abin da ya kai dinari 20 fa in kanat laka 20 dinaran in ku kana da dinari 20 wahala alaiha alhaulu shekara ta kewayo akan so fafiha nisfu dinarin to rabin dinare za ka bayar to sai mu tashi fa nisabun fidda din sai mu tashi wannan wannan hadithin sahihi ne al-musnad na imam ahmad mujalladi na 1 shafi na 121 sunan abi dawud hadithi na 1558 sunan tirmidhi hadithi na 616 sunan nasa'i mujalladi na 5 shafi na 100 shafi na 37 haka sunan ibn majah hadithi na 1100 bakwai da casa'in kuma hadithi ne sahihi yana cikin sunani a sahihu sunani abi dawud na sheik albani hadithi mai lamba ta 1391 binda mu karanta ya zama daidai allah ya bamu lada kuskuren da muka yi ko